بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha hudu ga watan almuharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da sha hudu ga watan tara shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya littafi ne wallafar abul hasan ash-shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin kitabu tahara wato babi na farko da yake magana akan tsarki sannan darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan wato fasalin da ke magana akan maitatul adami ghairul anbiya'i najisatun mataccen dan adam wato idan dan adam ya mutu in dai ba annabi bane to wannan gawa tasa ta zama najasa domin tattauna a ƙarƙashin wannan gaba da wannan babi mun ji maganganun malamai game da ainihin wato wannan bayani na najastuwar jikin ɗan adam bayan mutuwarsa mun ji cewa akwai malaman da suka tafi akan tsarkin jikin ɗan adam bayan ya mutu akwai waɗanda suka tafi akan najastuwar jikin ɗan adam bayan ya mutu akwai waɗanda suka ce a'a idan mumini ne baya zama najasa ko ya mutu akwai kuma wanda suka ce a'a in ya mutu najasa ne amma in an wanke shi ya zama mai tsarki akwai kuma wanda suka ce a'a mataccen dan adam najasa ne banda annabawa kawai akwai kuma wanda suka ce babu dalilin da ya cire annabawa a cikin ainihin wato game da fadalat ne kai game da fadalat ne shi wancan ko na annabawa amma wannan dai shine kusan a kawal din da muka karanta satin da ya wuce mun kuma ji kowa madogararsa game da shin idan mutum ya mutu dan adam ya zama najasa ko bai zama najasa ba wanda muka ce zance dai wanda yake da goyon bayan nasoshi shine lallai mumini baya zama najasa hayyan wa mayyitan yana raye ko bayan ya mutu to bayan nan kuma sai malam ya shiga gaba ta biyu cewa ainihin wato mataccen abin da ba shi da jini mai gudana a jikinsa shi mai tsarki ne idan sai ya ba da misali ce kamar kwarkwata kamar kudin cizo waɗannan da sauran ainihin wato ƙwari waɗanda ba su da jini mai gudana a jikinsu to idan sun mutu waɗannan ƙwarin ainihin wato ba za su zama najasa ba to amma a wannan darasin da ya gabata sai kuma muka karanta maitatu malahu nafsu sa'ila ma'ana mataccen abin da yake da jini mai gudana a jikinsa shine muka bada misalin kwarkwata ko wancan mun bada misalin tsutsa da sauro da makamantansu a wancan darasi na wato kafin kafin na satin da ya wuce satin da ya wuce kuma sai muka karanta mataccen abin da yake da jini mai gudana a jikinsa kamar kwarkwata kamar kudin cizo to waɗannan aka ce in sun mutu sun zama najasa su ma sannan muka karanta maganar idan an ciri wani part wani ɓangare na jikin abu mai rai ko kuma jikin matacce sai ya ba da misali kamar dabba ce aka ɓalli ƙahonta ko aka ainihin wato yanki farcenta ma'ana ko fatanta ko kuma aka yanki fatar jikinta to wannan hukuncinsa ɗaya da mushe ma'ana wannan abin da aka cira a jikinta duk da ba zai sa ba zai hana ta rayuwa ba to wannan abin da aka cira alhalin tana raye shi ma wannan abin najasa ne domin ya zama mushe saboda hadithin ma qutiya min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maita to sannan sai kuma muka shiga ainihin wato gaba da take magana akan wato nonon mushe idan dabbar da ake cin namanta sai ta mutu ta yi mushe to yanzu nonon kamar nonon saniya amma saniyan nan ta bayanka ta aka yi ta yi mushe a iya tatsan nona ya amfani da shi to shi ma mala ya ce bayan ta riga ta mutu nonon ta ma ya zama najasa haka dukkan dabbar da ake aka haramta cin namanta to nonon ta ma najasa ne kamar alhanzir kamar ainihin wato jaka da kuma ainihin wato makamantansu sannan kuma dabbar duk da take ta'ammuli da najasa ma'ana dabbar da take cin najasa to wannan dabba sunanta jallala kamar yadda mun karanta to ita ma da fitsarinta da turosanta shi ma ya zama najasa to sai kuma muka sake shiga gaba da take magana akan fitsari da kuma wato bayan garin dan adam shi ma malamai sun tafi akan bayan garin dan adam da fitsarinsa najasa ne amma gaira fadalatil anbiya banda na annabawa to shi ma anan ne muka tattauna game da shin akwai wani dalili da ya keɓance na annabawa ko babu wayanda suka ce banda na annabawa sun kafa hujja ne da wasu hadithai guda biyu wanda mun karanta su ainihin wato hadithin ummu ayman barakatul habashiya ko wanda mun karanta shi ainihin wato barakatu ummu yusuf hadithin wancan na farko da na biyan don mun ji cewa hadisai ne waɗanda ba su inganta ba ba su tabbata ba ta fuskar isnadi to wannan don mun tattauna wannan karatun a satin da ya gabata sannan sai muka karanta gaba da cike magana akan jinin wato ruwan kurji da kuma ruwan kurjin da ya riga ya cakuɗi da jini da kuma jini wanda yake almasfo wanda yake abun zubarwa na ɗan adam jinin da ya zuba daga jikin ɗan adam ko wani ɗan adam shi ma mun tattauna game da da alƙai da asadid wannan kam dama na jasa ne sai kuma shi jinin idan na ɗan adam ne shi ma malamai sun tattauna kamar yadda shi ma mun karanta satin da ya wuce wasu sun tafi akan najasa ne wasu sun ce ba najasa bane wasu sun ce da yawa najasa ne amma ɗan kaɗan ɗinsa ba najasa bane sannan mun karanta kuma bayani akan amai da mutum ya yi amma aman nan ya riga ya rikide ya canza daga halin abinci ya narke ya zama wani abu daban to shi ma in mutum ya amayo irin wannan yanzu za a kira wannan abin najasa saboda wannan canzawar da ya yi amma inda bai canza ba yanzu mutum ya ci kafin abincin ya narke sai ya amayo shi to wannan bai zama najasa ba bisa ainihin wato abin da muka karanta a satin da ya gabata to sannan sai kuma muka shiga maganar almuskir abin da ke ainihin sa maye sai ce kamar giya wanda ita ce gabar da muka tsaya a kai cewa giya jumhurin malamai sun tafi akan cewa giya da kuma dukkan abubuwan da suke sa maye na jasa an fahimta suka ce me hujjar jumhur hujjar jumhur suka ce saboda allah maɗaukakin sarki ya ambaci giya rijisan allah ta'ala ya ambace ta da rijis kamar yadda allah ta'ala ce ya yi wallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu ainihin wato rijison min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun suka ce ar-rijis ko shine al-qazru wan najisu da kazanta da najasa ana kiranta aina ana kiransa da ar-rijisu kuma wajibi ne a nisanci al-qazar da an-najasu sai suka ce ya kunshi sha da kuma tabawa ma'ana ya kunshi sha wannan hukuncin na cewa ainihin wato arrijisu najasa ne da abu mai kazanta to sai ya zamanto giya an haramta shanta kuma an haram wato idan ta zuba kuma ta zama najasa in ta zuba a guri sai an wanke suka kuma kawo cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da haramcin giya yayi umarni da a zubar da ita wala'ana ainaha kuma ya tsine wa ita karan kanta giyar wa'annan duk suna suka harhaɗa waɗannan dalilan suka ce giya na jasa ce da haka in giya ta zuba a guri sai an wanke in ta zuba a kayan mutum sai ya wanke sabida suka sake cewa faɗin Allah fajitanibuhu ya qatadil ijtinab al mutlaq wannan yana nuna cewa tunda Allah ya ce fajitanibuhu wannan lamirin yana komawa kan ita ainihin wato giya da abubuwan da aka ambata dan haka wannan yana nuna nisanta ne gaba daya allazi la yuntafa'u ma'ahu bi shay'in min al muskir wanda wannan yana nuna cewa santa ce da an hana yin amfani da duk wani abu na kayan maye ina fata an gane to sannan wasu daga cikin as-salaf daga cikin salaf wasu sun tafi akan cewa giya ita a karan kanta ba najasa bace haramun ne a shata amma kuma a karan kanta ita ba najasa bace daga cikin su akwai Rabi'a ibnu Abi Abdurrahman Sheikhu Imam Malik wannan babban malami ne malamin Imam Malik ne Rabi'atul Ra'ayi yana daga cikin waɗanda suka ce giya ba najasa bace daga ciki akwai manya-manyan malamai irin su Layth bin Sa'ad Layth bin Sa'ad shi ma a wajensa giya ba najasa bace akwai almuzani shi ma wannan wani babban malami ne wayannan dukkan wayannan malamai a rabi'atul ra'ai layth bin sa'ad almuzani suka ce giya ba najasa bace sun kuma kafa hujja su ma da dalilan su daga ciki sun kawo hadisin Anas na kissar haramcin giya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yace a je ai shela a sanar da mutane cewa lalle giya qad hurrimat an haramta ta yanzu da haka mutane suka dinga fitowa suna kwararar da ita suna zubar da ita akan hanya da titina wannan yana daga cikin hujjar da suka kafa suka ce da najasa ce sai a ce a je a zuba ta a wani mazubi kar a dinga kwararwa dan inda ake zubarwa wani zai taho ya tafi masallaci ya taka ta ko kayansa ya taba ko wani abu mai kama da haka sannan suka kawo hadisin mutumin da yake da salka guda biyu a cikin su akwai giya annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle innal ladhi harrama shurbaha harrama bai'aha ubangijin da ya haramta shan giya to kuma ya haramta sai da ita mutumin yana ji shi ba sha yake ba sayarwa yake yana jin haka sai ya bude bakin salkan nan ya zubar ya kwararar da abin da ke ciki abin da yasa suka kafa hujja da waɗannan hadisai guda biyu suka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bi sabbil ma alal ardi kaga annabi bai yi umarni da a zuba ruwa akan ƙasar da aka kwararar da giyar ba litadhiri ha domin a tsarkake wannan ƙasa din kamar yadda ya umarni da a zuba ruwa a fitsarin wannan balaraban ƙauyen kaga shi balaraban ƙauye da ya zo ya yi fitsari sai aka ce ɗebo ruwa tattare da cewa gurin da ya yi fitsarin nan ba siminti bane ba kan shimfiɗa bane ƙasa ce amma aka ce a zuba ruwa to kaga su kuma ga wayannan mutane ga can an kwararar da giya nan shi ma mutum yana sai da giya aka ce to ubangijin da ya haramta shanta ya haramta sai da ita da aka ya buɗe bakin salkar ko ya buɗe bakin jarkan ya titilar da ita kaga ba a ce a ɗebo ruwa a kwarara a gurin da ya titilar ba wannan yana daga cikin ra'ayin wayannan malamai sannan suka sake cewa ai asalin komai mai tsarki ne ba za a ɗauki abu daga asalinsa ba a mai da shi wani abu sai da dalili ingantacce kuma a wajensu su babu wani dalili ingantacce da ya nuna ɓaro-ɓaro da manyan baƙi giya najasa ce an yadda dai giya haramun ce amma kuma giya najasa ce babu nasi ƙarara na biyu suka ce kafa hujja da sanya ta a matsayin najasa saboda waccan ayar ta ya yi wallazi da amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijison a sanya giya a cikin jerin gwanan najasa saboda waccan ayar fa araduhu bima yali su ma sun yi mu'arada da wannan da ayar da aka kafa hujja da ita da abubuwan da za su zo suka ce abu na farko haramcin giya baya lazumta zamanta najasa ɗaya kenan dan an ce giya najasa haramun ce baya nuna cewa najasa ce kamar yadda aka haramta sanya tufafin alharir aka hana aka haramta sanya zinare ga maza amma kuma ba wanda ya ce zinare najasa ne ba wanda ya ce alhariri najasa ne kuma gashi an haramta sa su ashe haramta abu baya nuna ya zama najasa ita kam giya an haramta shanta to amma in ta zuba a guri najasa ce ta zama najasa suka ce ba najasa ba ce domin in kana cewa ai an haramta shanta haramta ta yana nuna yasa ne sai suka ce to ai ga alhariri an haramta wa namiji ya sa alhariri an haramta ya sa zinare to yanzu da alhariri da zinare sun zama najasa kenan in namiji ya taba ya taba najasa wa amma najasatu fa yastalzimu tahrimaha amma ita najasa lazimi ne a haramta ta amma haramun ba lazimi ba ne a najasta shi Allah ya sa kun fahimci wannan najasa in aka ce abu najasa najasa ne to lazimi ne ka haramta wannan abu idan kuma aka ce wannan abun haramun ne to ba lazimi ba ne ya zama najasa an fahimci wannan sannan suka da suka sake cewa ita kanta kalmar arrijis din a dawo kanta da aka ce alhamru wal ansabu wal azlamu rijison kalmar rijis suka ce ta zo a cikin alkur'ani kalmar rijis da ma'anar da ba ta najasa ba kamar yadda ya zo a wurare guda uku zuwa hudu suka ce kaga akwai inda Allah ta'ala ce kazalika yaj'alu Allahu rijisa 'ala alladhina la yu'minun kazalika yaj'alu Allahu rijisa kaga ar-rijis a wannan ayar ma'anarta al'azab kazalika yaj'alu Allahu al'azaba 'ala alladhina la yu'minun da haka in ka dauki rijis najasa ce to ya zaka fassara wannan ayar in kai ka dauka duk inda rijis ta zo ma'anarta najasa tunda an ce rijison da haka kawai giya najasa ce in ka kafa hujja da wancan ayar to ai rijis a cikin alkur'ani ya zo da a wurare daban-daban kuma baya nufin najasa sannan ya zo a wannan ainihin wato cikin suratul an'am sannan a cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki ya ce innahum rijis wa ma'awahum jahannam innahum rijis kaga ar-rijisu anan ai innahum bi ma'ana ar-rijis bi ma'ana al-qabih mummunan abu shi ma ana kiransa rijis azaba a ayatan ta farko ana nufin ar-rijis a nan aya ta biyu ar-rijis ana nufin alkabi abin da yake mai mummuna sannan cikin suratul hajji Allah ya sake cewa fajitani burrijisa min al-awthan wajitani bu qawla zur kaga anan Allah ta'ala sai kira gumaka da ar-rijis kaga ar-rijisu a wannan ayar gumaka yake nufi an fahimta a guri na hudu to a wuri na hudu ne zai iya zama najasa zai iya zama ba najasa ba shine faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin suratul an'am qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijis aw fiskan uhilla li ghayri allahi bih wa man ittara ghayra bagin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim dan haka anna wurudal khamri fil aya zuwan giya a wannan aya wadda aka gwama ta tare da al'ansab da azlam ya ja'alu zalika ƙarinatan sarifa li ma'anar rijisiya ila ma'anar najasatun shari'iyya kama ka ƙaulihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadha kaga sai ya zamanto wato rijis ne al ma'anawi ba hissi ba kamar yanda Allah ta'ala ya kira mushrikai ce innamal mushrikuna najasun yanzu mushriki da aka kira shi najas da haka in ma mun dauki wannan ayar cikin suratul an'am da Allah madaukakin sarki yake cewa fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghairi llahi bi zai iya daukan najasa zai iya daukan ba najasa ba to in ma ya dauki najasa sai ya zama daidai da ma'anar fadin Allah ta'ala innamal mushrikuna najasun kaga ba ba, ba najasa bace hissiya najasa ce mai ma'anawiya Allah ya sa an fahimta sannan suka sake cewa anna salaf to ai magabata ma na wannan al'umma lam yufassiru rijisa fi hadhihi al-aya bi annahu najas gaba ɗaya ka koma salaf ba su fassara rijis da ya zo a wannan ayar ta ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna innam ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijisu min amali shaytan yace to ai magabata ma ba su fassara wannan rijis da ya zo a wannan ayar da najasa ba bal ma ibnu abbas shi yanda ya fassara ar-rijis as-sakhatu fushi innahu abun nan wal ansab wal azlamu rijisun ay sukhutun sannan ibnu zaid shi kuma yace ar-rijisu a wannan sharrun ash-shar haka ya fassara kaga su magabata ma ba sa fassara ta da giya abdullahi dan abbas da ya tashi fassara wannan ayar bai fassara ta da a baya fassara ta kai da najasa abdullahi dan abbas bai fassara ta da najasa ba haka ainihin wato ibn zaid shi ma bai fassara da najasa ba dan shi abdullahi dan abbas ya fassara rijis da ya zo a wannan ayar da cewa as-sakhadu shi kuma ko as-sukhudu shi kuma ibn zaid ya fassara ta da asharru an fahimta dan haka sai ya zama lafazin rijis minal musharakatin lafaziyya suka ce yana daga cikin lafazi mai musharaka mai ma'anoni ya yi tarayya da abubuwa da dama wanda yana kunshe da ma'anoni daban-daban daga ciki arrijisu za ka iya fassara shi da alkazar arrijisu almuharram arrijisu alkabe arrijisu alla'ana arrijisu alkufur arrijisu al'ashar arrijisu al'ithim arrijisu annajas mutum da wannan kaga ma'anoni wajen guda takwas da an rijisu to da haka tunda kalma ta zo da harshen damo irin wannan to in ka ɗauki wani ɗaya daga cikin ma'anonin ka ce shi ake nufi sai ka nemo wasu dalilai da za su mara ma baya akan cewa da ayan nan ta zo da maganar alhamur wal ansabu wal azlamu rijisun najasa ake nufi to sai ka nemo wasu dalilan da za su goyi bayan ka domin an rijisu yana da ma'anoni a larabci sun kai wajen guda takwas مفهوم sai suka ce to sannan wa anna fil aya a cikin ayar ma kuma muqayyadatun ai wannan rijis din an baibayi bi annahu min amalin shaytan da haka sai nuna fa huwa rijisun amali la aini rijis ne a aikace amma ba rijis bane a ma'anance bi ma'ana annahu qabihun mummunan abu ne alhamru wal ansabu wal azlamu rijisun wayannan abubuwan wato munanan abubuwa ne min amali shaitan au muharramun ko kuma wayannan abubuwan haramtattu ne au ismun ko laifi ne la bi ma'ana najis ba wai sun zo da ma'anan najasa bane wannan duk suwaye suke kawo waɗannan dalilan rabi'atul ra'ayi an fahimta malamin imam malik laif bin sa'ad da almuzani waɗannan duk cikin magabata sun tafi akan ba giya bane su suke ta kawo waɗannan dalilan cewa giya ba najasa bace da haka a ƙarshe malam ya ce wal qawlu wa hadha wannan ƙaulin na cewa giya ba najasa bace haramun ce zance ne kawai mai ƙarfi wal ilmu inda Allah an gama da magana giya an fahimta da aka sai kai mukarana tsakanin wayancan dalilan da wayannan da aka kawo qala al-musannif wal mani wa huwa min ar-rajuli ma'un abyad thakhil bi musallatha ay ghalidh yatadaffaqu fi khuruji رائحته كرائحة الدلع بالعين أو الحاء المهملتين وقريب من رائحة العجين وإذا يبس كان كرائحة البيض ومن المرأة ماء أصفر رقيق an gama maganar giya to shi abul hassan ashadili yana lissafa mana abubuwan da suke najasa da haka a nan bayan ya gama maganar giya ka dai jiyan da malamai suka tattauna akan giya wasu sun tafi akan najasa ce suna tare da shi abul hassan ashadili wasu kuma sun kawo dalilan da ke nuna cewa giya haramun ce amma ba najasa ba ce kamar yadda muka ji makaulin to sai kuma maganar mani mani najasa ne ko ba najasa ba ne shi ma yadda kaga an samu wannan tattaunawa ta malamai akan giya to haka shi ma mani malamai sun kai sun kawo akan mani wasu sun ce najasa ne wasu sun ce ba najasa ba ne to bari shi mani nan ya yake sai ya ce wal maniyu shi mani wa huwa minar rajul na namiji ma'un ruwa ne abiyab fari sakilun mai kauri duk wani ruwa da ya fita daga jikin mutum mai irin wannan sufar tomani sunansa da haka in mutum ya fitar da ruwa amma ba fari ba ne to ba mani ba ne duk mutumin da ya fitar da wani abu ba ruwa ba ne ba mani ba ne duk mutumin da ya fitar da wani abu ruwa fari amma siriri ba mai kauri ba ne to shi ma a bisa ɗabi'a ta mani ba mani ba ne inda yana namiji ne shi maniyin namiji shine wanda ya cika waɗannan sufofi guda uku ma'un ɗaya abiyab biyu sakhinun uku ya zama ruwa ne ya zama fari ne ya zama kuma mai kauri ne bi muthallafatin in ka tashi karanta sakhinun din nan zaka karanta shi da fa'un wato cha mun dawo karatun allo cha wato mai 'ya'ya uku a sama ko za ka karanta shi kakkace sakinun in ka ce sakinun bisin to zai iya canza ma'ana sakin malam yana gaya ma yadda zaka karanta shi dan kaka karanta shi yadda kake so dan kar ya canza ma'ana sakhinun ay bi muthallafatin zaka karanta shi ne da cha ay galizun ma'anar sakhinun din nan a sake sauƙaƙa ma larabcin ƙila ta zama baƙuwar kalma to bari a dawo da kalmar da ka fi jin ta yau da kullum sai ce ai ma'anar sakhinun din can galizun mai kauri ne shi in dai mani na namiji ne mai kauri ne sannan sifarsa ta hudu da za ka gane wannan abin da ka fitar mani ne ko ba shi ba ne ya tadaffaku fi khurujihi yana tunkudo juna lokacin fitarsa in zai fito za ka dinga jin yana tunkudar juna shine ya tadaffaku kaga wata siffar da za ka sake mayyaza shi saboda abin da dan adam yake fitarwa banda bawali ta gabansa yana fitar da mani yana fitar da mazi yana fitar da wadi kuma duk ruwa ne kuma suna da wasu yanayi yika iri daya dan kar ka shiga rudani ka kasa gane wanne ne ba wanne ne ba shine ake maka wannan fashin bakin ka san wannan ga yanda yake wannan ga yanda yake wani yana sa wanka wani baya sa wanka to shi dai maniyin nan da ake magana bayan ka rike waccan siffa ta farko guda uku ruwa ne fari ne mai kauri ne sannan siffarsa ta hudu baya fita ka ji kamar ba fitarsa ba ma'ana baya fita abin nan yana tun kudo juna lokacin fitarsa shine ya tadaffaqo inda kuruji daga cikin halayyarsa yana tun kudar juna lokacin fitowarsa sannan abu na biyar ra'ihatuhu in ka sansana shi a hanci dan ka ƙara tantancewa ka ware tsakanin tsaba da tsakuwa to shine shi sansanansa ka ra'ihati dal'i kamar sansanan hudar dabino idan dabino ya yi huda zai yaya in ka tsinki hudar ka sansana a hancin irin warin da wannan hudar dabino yake to haka warin mani yake bila'ain in ka tashi karanta ɗal'i ka karanta shi bila'ain da ainun ra'ihatuhu ka ra'ihati ɗal'i bila'ain da ainun awul ha ko kuma in ka tashi karanta shi ka karanta shi da ha'un almuhmalataini marasa digo da ainun din da ha'un din duk ba su da digo ko ka ce dal'i ko dalhi duk ana kiransa da shi an fahimta hudar dabino kenan baya canza suna an ka ce dal'i hudar dabino dalhi hudar dabino amma da ainun din da ha'un din duk almuhmalataini marasa digo wa qaribun duk dan kika samu rikici saboda wannan matsalar ta sa lokacin hatta sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi ta yi wa mazi wanka yayi ta wanka har sai da ya samu kansa cikin tsanani ga sanyi ana yi saboda kamar yadda zamu karanta a nan ma ya kawo hadisin kuntu rajulan mazza'an yace mutum ne shi mai yawan mazi sai ya ta yin wanka sai daga baya ga kai akwai fa mushakka ga sanyi ana yi kuma ga yawan fitar maziyin nan akwai wahala kuma addinin musulunci akwai sauki shine ya tura aka tambayo masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi mazi ba wanka ake masa ba to haka kai ma zaka iya shiga cikin wannan rudin idan baka iya bambance waɗannan bambance bambancen su ba wa qaribun kusa yake min ra'ihatil ajin daga warin kullu ko kullun ko ko kullun waina irin dan tashi tashin nan da kullu yake yi na waina to shi ma za ka dinga jin yana kama yana kusa da irin wannan warin to in ka ga irin wannan ruwa ya fita to mani ne sannan shi hukuncinsa dama kamar yadda za mu karanta a can gaba wanka ne to shi ruwa mai irin wannan siffar wanda muka karanta yanzu najasa ne ko ba najasa bane shine wato muhallin tattaunawar tamu a wannan karatun ba so ake a gaya ma hukuncin wanka za ko ba ba shi yake so ya maka ba yana so ya gaya ma shin wannan ruwan mai irin wannan siffar da aka karanta in ya fito ya taba wa mutum kaya najasa ta taba kayan mutum kenan sai ya wanke ko kuma wannan ruwan da ya taba mai irin wannan siffar ba ba najasa bane wa idza ya bisa sannan shi dai wannan mani din idan ya bushe kuma yana kuma rikida ya dan canza yanayi sai kuma kana kara'ihatul bayt sai kuma ya koma warinsa kaman warin kwai in yana danye in ka sansana shi zaka ji kaman warin hudar dibino kuma dab yake da warin kullu idan kuma ya riga ya bushe to ba irin wancan warin yake ba kuma ya bushe sai ka ji yana kaman warin kwai duk kagan kaga wannan in kila kai mutum ne ya tashi sai ga abu ya fito a jikinsa kila mafarki yayi an fahimta kuma lokacin da ya kula ko kuma kila ya ma yi mafarkin bai san yaushe ya mafarkin ba da aka kayan har sun riga sun bushe ko kuma abin da ya fito daga jikinsa har ya bushe to daga cikin yadda zai gane wannan abin da ya fito mani ne ko ba najas ba ba mani bane to shine sai malai ce in ya bushe kuma zaka ji yana wari kaman warin kwai wannan shine siffar maniyin namiji wa minal mar'a na mace ita kuma ma'un shi ma ruwan ne dai asfar fatsi raƙiƙun yankakke ma'ana siriri shine raƙiƙ to kaga ita kuma mace nata daban in tana so ta gane nata don ta samu rikicewa tsakanin maniyinta da maziyinta da sauransu to ita nata maniyin shi ma ruwa ne amma asfar asfar shine kamar yalo-yalo ruwan madara-madara sannan raƙiƙun siriri an fahimci wannan to sai malai ke cewa shi wannan maniyin in ya kasance na ɗan adam ne to najasa ne a wajen hanafiya da malikiya mazhabar hanafiya a wajen su mani najasa ne mazhabar malikiya ma mani najasa yajibu gasulu atharuhu wajibi ne a wanke gurbin sa an ga inda ya taba wajibi ne a wanke wannan gurin sawa'un kana rataban aw yabisan danye ne ko ya bushe a wajen malikiya yana danye ko ya bushe wajibi ne sai an wanke shi amma a wajen hanafiya sun ce in yana danye a wanke in ya bushe a kankani amma duk su biyun da mazhabar hanafiya da ta malikiya duk sun haɗa akan cewa mani menene najasa ne a inda suka rabu shine sannan sun sake haɗuwa su su biyun akan in yana ɗanye a yi me a wanke a inda suka rabu in ya bushe malikiya suka ce ko ya bushe sai an wanke hanafiya suka ce a in ya bushe ba sai an wanke ba in aka sa farce aka kankare yayi mai dalilin malikiya da hanafiya akan cewa mani najasa ne akwai hadithin ummul muminin aisha as-siddiqatu binti siddiq Allah ya kara mata yadda tana cewa a hadithin tace kuntu aghsilul maniya min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nana aisha tace na kasance ina wanke mani daga tufafin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju kuma ya fita masallaci fa yusalli ya yi sallah da wannan tufafin da maniyin na riga na wanke amma bai bushe ba da gurbin wa ana anzuru ila buqa'il ma fi thawbi ina ganin gurbin ruwan da na wanke masa ma bai bushe ba a tufafin nasa haka zai fita ya tafi masallaci ya je yi sallah to wannan yana daga cikin babbar hujjar hanafiya da malikiya akan mani najisa ne sai suka ce fadalla gasuluhu ala najasati wannan wanke wadda nana Aisha tace tana yi wa maniyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna najasa sannan suka sake cewa innahu yushbihu al-ahadathul kharija min al-badan ai ma mani in ka kalle shi yayi kama da karrai da ke fita daga fitsari da sauran ire-iren su wanda suke fita daga jiki wa hiya najisatun da haka najasa ne kaga fitsari najasa ne mazi najasa ne wadi najasa ne kuma shi ma mani duk kusan daga mafita ɗaya suke da haka suka ce shi ma najasa ne falamma ashbaha ha yayin da mani yayi kama da mazi yayi kama da wadi to shi ma sara najisan mithlaha suka ce shi ma ya zama najasa kamar sauran to game da maniyin dan adam kenan to maniyin dabba fa irin dabbar da ake cin ake cin namanta shi ma suka ce najisun aidan suka ce wai shi ma dai najasa ne har wa yau lilistiqzar walistihalati ila fasadin ila fasadin li anna aslahu dam suka ce shi ma koda dabba ce da ake cin naman ta to maniyinta in ya diga a guri najasa ce a wanke me yasa suka ce saboda kazanta ne daya sannan na biyu abu ne wanda yake ya rikide daga wani abu mai tsarki ya koma najasa domin asalin mani jini ne yake rikidewa ya zama mani mutum da ya rikide don haka ya bar asalinsa ya koma wani abu daban don haka shi ma suka ce najasa ne amma mazhabar alhanabila mun ji mazhabar hanafiya da ta malikiya hanabila da kuma zancen da ya fi fitowa fili cikin mazhabar shafi'iyya su kam sun tafi akan annal mani ya ɗahiru suka ce mani ba ba na jisa ba abu ne mai tsarki kawai an so a wanke shi ne ko kuma a kankare shi in ya kasance na namiji ne in dai na namiji ne an so ne ba wannan wankewar da aka ce na Aisha ta yi ba wai wajibi bane in ya fito a wanke saboda tsafta ne kawai ake wanke da haka mustahabbi ne wankewar ba wajibi ba wa qalu suka ce bi annal farka taratan wal gum ko wal gusla taratan ukhra yadullu ala kayfiyati tadhhir la ala wujubi wankewa da aka ce ana yi wani lokaci a kankare wani lokaci wannan ba yana nuna dan shi najasa ba ne a'a yana nuna kaifiyar yadda za a tsabtace shi ne in ya fito in ya fito yana ɗanye bai bushe ba yadda za a tsabtace shi ne a wanke in ya riga ya bushe ana so a tsabtace shi ba sai an wanke ba sai a kankare kaifiyar yadda za a tsabtace tufafi ba wai wajabcin wankewar ba ake magana kamar yudahharu thawbu min al-mukhaq kamar yadda ake wanke tufafi idan majina ta taɓa shi walbusak ko aka yi kaki walwasa ko kuma kaya ya yi datti ana wankewa wankewar ana wankewa ne don tsafta ba don dauɗa na jasa ba ce ba don yawu ko majina da ta zuba a jikin kaya na jasa ba ce walƙaulu thani huwa mazhabu gairu wahidi min sahaba wannan mazhabar ta biyu ta hanabila da wasu daga ciki ko da zance mafi inganci na shafi'iyya wannan shine kaulin da mafi yawa daga cikin sahabbai sun faɗi wannan kaulin cewa mani ba najasa bane kar ka ɗauka wata mazhaba ce da daga baya ta zo in wannan ra'ayin mani ba najasa bane tun daga kan sahabbai ta taho domin daga cikin waɗanda suka tafi akan mani ba najasa bane akwai sa'ad bin abi waqas shi a wajen sa'ad bin abi waqas mani ba najasa bane da kuma wa wabunu abbas da abdullahi dan abbas shi a wajen samani ba na jasa bane su waɗannan manyan sahabban maciya suka yi shi mani innama huwa bi manzilatil mukhaq wal busaq bai da maraba da kaki ko majina fa amiduhu anka walau bi izkhirin ka katse shi daga jikinka ko da da dan wani kara ne haka ko dan wani tsinke ka katse shi saboda tsafta a wai dan wai najasa bane daga cikin abin da zai karfafa wannan magana ta irin ta sa'ad bin abi waqas da abdullahi dan abbas suka ce in ka kalli shi mani huwa aslu khalqil insani shine asalin halittar dan adam to tunda Allah madaukakin sarki ya karrama dan adam ya girmama shi ba zai zama abu mai kyau ba a tafi akan ra'ayin cewa an halitti dan adam din da Allah ya ce ya karrama shi da wani abu wanda yake najasa an fahimta domin in aka tafi akan kaulin mani na jasa ne kuma gashi shine asalin dan adam ya tadammanul qawla bi anna al anbiya wal mursalin kulluhum qad khuliqu min shay'in najis to kaga abinda zaka iya tattarawa a maganar ya nuna asalin hatta annabawa da manzanni duk an halicce su da wani abu wanda asalin sa najasa ne mafhum sannan suka ce yana daga cikin abin da ya game ko ina da ko ina a wancan lokaci na farko sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin mafarki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mani yana taba jikinsu da najasa ne da an samu ko sau ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarce su da su gusar da shi kamar yadda ya umarce su da su yi tsarki da ba bayan an yi maganar tsarkin kuma sai a yi maganar kuma wanke shi ko gusar da shi wajibi ne to wannan game da matsalar almaniyu da haka shi ma matsala ce khilafiyya matsala ce da malamai suka yi sabani wasu suka ce najasa ne wasu suka ce ba najasa ba ne waɗanda suka ce najasa ne daga ciki akwai ra'ayin da shi abul hassan ashadali ya kawo a cikin iziya wanda mun ji dalilansu na cewa najasa ne sannan mun ji wasu akawal na wasu malaman na cewa mani ba najasa ba ne akalla in kana samun irin wannan tunanin ba za ka zo ka yi ta rigima da mutane in wani ya zo ya ce kaza ba rigima an fahimta saboda wayannan matsaloli ne ba wai matsaloli ne da malamai gaba ɗaya suka yi ijimai a kansu kuma ba matsaloli ne da aka samu nassi ɓaro-ɓaro cewa kaza na jasa ne ba to da aka shi sa malamai suke wannan domin da akwai nassun ƙaɗe wanda ya ce mani na jasa ne ko giya na jasa ce ba za ka ji wannan saɓanin ba ina fata an fahimta walwadiyu bidalin muhmala وفي الياء وجهان التشديد والتخفيف وهو ماء أبيض ثخيل يخرج غالبا عقب البول an gama magana akan mani mun ji cewa shi ma zancen da wasu malaman suka fi tafiya akai hatta cikin sabai cewa ba najasa bane da haka ana wanke shi ne dan tsafta ba wai dan kasantuwarsa najasa ba to sai wadi ai ba mani kawai mutum yake fitarwa ba har da wadi to shi kuma wadiyin fa shi alwadi wadi in ka tashi karanta shi za ka karanta shi bidal da dalun muhmala wanda yake ainihin wato mara dugu duk malamai in ka duba a cikin riyadu salin da muka karanta duk sun dinga wannan saboda an yi wani lokaci da wayannan karatuttukan babu wasali ba dugu to in aka ce yanzu ba wasali ba dugu ka karanta karatu ya zai karantu to shi yasa sai a dinga yi ma dabdin kalma dan kakka karanta kuskure yanzu aka zo alwadiyu in ba a yi maka wannan bayanin ba yanzu da aka wasalce sai ga babu bukata sai an ce ma bidal ai gashi nan ka gani an fahimta amma da za ka ga rubutu ne wanda ba wasali ba dugu in ka tashi to karantawa ta ce ko ya to dan kanka karanta shi da ya kuma ko nunun ce ko ba'un ce ga dai dungu ka gani wannan dungun na nunun ne ko na ba'un na ta'un ne ko na ya'un ko na fa'un ne to su masu abin wanda suka abin nan su sun san karatun san yadda suke abin nan ɗinsu amma wanda ba su ba in ya zo kuma zai samu matsala to shine sai a dan a sauƙaƙa sai a ce bi kaza bi kaza bi kaza kamar yadda kuke ji muna karanta wa fil ya'i wa jahani idan zaka karanta wannan kalma ta alwadiyu da dalun to tana da fuska guda biyu wajen karanta ta at-tashdidu ita ya'un din zaka iya mata shadda alwadiyu alwadiyu kaga ya'un din kayi mata mai at-tashdid wa takfifu za kuma ka iya sassauta yawon din ka cire mata ya ka cire mata shaddar shine alwadiyu duk wanda ka dauka yayi shi yasa wajen karanta kalmar alwadiyu to yana da fuska guda biyu ko kai wa yawon din shadda ko kuma ka cire shaddar in kayi shadda ya zama alwadiyu in kuma ka cire shaddar ya zama alwadiyu to shi wannan alwadiyu din ko kuma alwadiyu da a hausan mun tashi fassara muke cewa wadi shi ya yake sai ce wa huwa ma'un shi wannan wadi din wani ruwa ne abiyar fari sakhinun mai kauri to yanzu in ba dan an fayyace maka mani a can ba da siffofi da yawa yanzu ya za ka bambance shi da wadi can an ce mani ma'un shi ma wadi an ce ma'un mani kai a can an ce ma'un nan ma an ce wa wadi ma'un sannan a can an ce wa mani abiyar a nan ma an ce wa wadi abiyar a can an ce wa mani ainihin wato sakhinun a nan ma an ce wa wadi sakhinun to kaga sai ga in suka fito sai ka kasa gane wanne ne ba wanne ne ba to can an gaya ma cewa bayan wa'ancin sufufin guda uku sannan ya tadaffaku fi khurujihi ko sannan kuma me akwai malaman da suka ƙara wata wani abu ma da ban faɗa ba ya aqubuhu futurun a can shi mani ya aqubuhu futurun in ya fita kasala da mutuwar jiki tana biyo bayan fitarsa shi mani kenan kaga ka ƙara samun wata sifa to shi kuma wannan wadi ruwa ne fari mai kauri sai dai shi ya kharuju galiban mafi yawan lokuta ya fi fita ne a ƙibal bauli bayan fitsari in mutum ya yi fitsari ya gama sai shi kuma ya fita to shi ma ba maganar dalilin fitarsa ko hukuncinsa a wanke kuka a wanke ba a malam ya kawo shi a wannan gaban ne don ya nuna ma wadi na jasa ne an fahimta da haka shi wannan ba a yi wani saɓani ba alwadiyu na jison ijima'an wannan shi malamai sun yi ijima'i a kan cewa wadi na jasa ne wa hukumuhu hukumul baul hukuncinsa ɗaya da fitsari li'annahu ya kharuju ma'ahu au ba'adahu saboda shi baya fita shi shi kadai yana fita ne tare da fitsari ko kuma bayan fitsari an fahimta ko ya fito tare da fitsarin ko ana gama fitsarin ya fito shi yasa abdullahi dan abbas ya ce almaniyu walwadiyu walmaziyu sai ya kawo su waɗannan guda uku sai ce ammalmaniyu fa huwa alladhi minhu alghusl amma mani a cikin ukun nan shine wanda ake wa wanka wa ammal wadiyu amma wadi walmaziyu da mazi faƙala abdullahi dan abbas zai ce igi sil zakarak wannan kawai ka wanke al'aurarka shikenan wata wadda a wudu aka lissala kai alwala irin ta sallah shikenan shi ka gama da matsalarsa malam sai ce walmaziyu walmaziyu bi kasir dal sai kuma mazi shi kuma da yi wa zalim ɗin kasara al-mu'jama mai ɗigo ma'un shi wani ruwa ne abiyar fari raƙiƙun siriri kaga za ka iya bambanta shi da wadi da mani duk da suna da siffa guda biyu iri ɗaya ruwa ne shi ma kuma fari ne amma shi ba mai kauri ba ne sannan shi kuma akwai abin da ke kawo shi ya kharuju inda lazza yana fita shi mazi yayin jin daɗi kamar yadda malam mai ahalar ya gaya mana inda shahawatu sugura ko yawwa wal maziyu huwa al ma'ul kharij inda shahawatu sugura to sai yake cewa ya kharuju inda lazza yana fitowa ne yayin da aka samu jin daɗi bil in'az da in'az me in'az ya fassara malam da kansa yace ai qiyamiz zakar ai yayin lokacin da ainihin zakarin mutum ya miƙe inda mula'abatu lokacin wasanni au tazkari ko tintintini bi fatihi ta at-tazkar din ka karanta shi da yiwa tawun din fataha ai at-tafakkur lokacin da mutum yake tunani game da abin da ya shafi mace ko ya shafi ainihin harkar auratayya da sauransu to shi ma mazi ba a da ja tsakanin malamai malamai sun hada akan shi ma najasa ne da haka wannan ruwan da yake da wannan sifar fari siriri mai yauki akwai wanda sun kara a ta'arifinsu sun ce lazijon akwai malaman da in suka tashi yin ta'arifin mazi suna karawa da wannan kalmar fari ruwa ne fari siriri sannan lazijon mai yauki ne shi kuma to shi ma wannan najisun bittifaqil ulama ruwan wannan mazidin shi ma najasa ne malamai sun yi ittifaki akan wannan da haka ba wani wato ja'in ja ko abin nan akan sa saboda tabbatar umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na a wanke al'aura in an fitar da mazi kamar yadda muka ishara zuwa ga hadisin sayyidina ali inda yace kuntu rajulan mazza'an fastahaytu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-miqdad bin al-aswad fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu an fahimta da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya tambaye shi akan mazi yace ya ghsilu zakarahu wa yatawadda yace ya wanke azzakarinsa sannan kuma ya alwala a lokaci yayi to na'am wannan sauran karatu ne mai yawa amma bari mu karanta shi wa ramadun najis wa dukhanuhu najisun ina jin shine gaba karshe ko wa ramadun najis wai tokan najasa wa dukhanuhu najisun to hayakin ta ma najasa yanzu aka tara najasa aka banka mata wuta an fahimta to wannan najasar da ta ta kone ta zama toka wannan tarin tokar da najasa ce ta haifar da ita ita tokan najasa ce sannan hayakin da yake ta tashi sakamakon wannan najasar da ake kona shi ma wannan hayakin najasa ne an fahimta wannan kauli ne wanda shi ma ya kai matuƙa wajen rauni malamai sun raunana wannan magana cewa ainihin wato waramadun najis waramadun najis wa dukhanuhu najis waramadun najis wa dukhanuhu najisun an fahimta ko to shi ma akwai maganganun malamai wanda ina ganin za mu iya bari sai mu dora dan akwai wasu mas'aloli waɗanda malam ya kawo mana na wasu abubuwa waɗanda ana amfani da su asalinsu najasa ne amma an rikidar da su sun canza daga najasa sun zama wani abu daban to shin suna da hukuncin najasa ko ba su da hukuncin najasa dan daga ciki ya ba da misalin ins insulin insulin sunanta ko wannan eh, insulin ko wadda ake yi wa masu cutar siga to shine suka ce asalin daga cikin sinadaran da ake yin ta akwai ainihin wato akwai naman alhanzira akwai alhanzira a cikinta amma gashi ana yi wa mutane an fahimta haka kuma kamar sabulai da wasu abubuwa da su ma ana hadawa da kitsan alade a sarrafa su ina hukuncin irin waɗannan abubuwan to kaga karatun shi ma sai dai ya shiga cikin wani darasin na gaba insha Allah saboda kan mu cinye lokacin yin kurdabi din sai mu tsaya a nan insha Allah darasi na gaba sai mu dora abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu